إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاب يرجع وتا المحرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 a karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi yayi ikhtisarin shi wanda ya rasu hijira tana da shekara 893 Allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rahama Allah subhanahu wata'ala sanya albarka a cikin karatun da zami littafi ne wanda al'imamu zabiri ya yi ƙoƙarin taƙaita babban littafi wanda bayan alƙur'ani babu wani littafi wanda ya kai shi shine as-sahihul jami' sahihul bukhari na imam al-bukhari wanda imam suyuti a cikin alfiya yake cewa wa laysa fil kutubi asahu minhuma ba'da al-qurani wa li hadha qaddima lalle cikin dukkanin littattafai babu littafin da yafi inganci kamar bukhari da muslim musamman ma bukhari wannan yasa aka gabatar da su akan dukkanin wani littafi wanda ɗan adam ya zamanto ya rubuta to ganin girman littafin da kuma asani zai yi wahala har da cewa ba ga kowa ba zai sauƙaƙa wannan yasa sai ƙoƙarin warewa hadisan da suke marfu'ai wanda kuma ya shahe sinadi ɗinsu sai tara su a cikin shi littafin don ya zama abu ne mai sauƙi mutum ya zamanto ya hardace ya fahimta ya kiyaye ya yi aiki da saboda haka wannan wani makami ne garkuwa ne ga dukkanin mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dama ce da mutum zai amfani wajen hardacewa gundarin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wata kura tattare da su Allah ya mana muwafaka duk abin da zamu karanta Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da shi za mu tashi babul fitiya wa huwa waqifun ala da'abati wa ghayriha nan ne go ha na'am wani karanta
بين انا نائم وجيت من انا بلبن فشربت حتى اني نهر نهر الدنيا يخرج في اذكاري ثم اعطيت فضلي ثم اعطيت فضلي امرا تقالي قالوا فما فضلتكم يا رسول الله قال العلم نعم صلى الله عليه وسلم باب فضل العلم baban da zai nuna mana yawaituwa ko tumbatsa na ilimi fadlul ilm shine fadl abin da zai zamanto ya cika hayya tumbatsa bambancin shi da wancan fadlul ilm na baya abin da zai nuna maka darajoji da kuma matsayi da fifiko na ilimi ba wai a ƙara maimaitawa bane akai kenan a baya ma ya ka fadlul ilm in ba ku manta ba farkon kenan kitab an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga tsere na umar khalifa na biyu na maki sallallahu alaihi wasallam alƙarin ra gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙuli na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa baina ana na'imun a lokacin da ni nake barci utitu bi qadahi labanin saboda haka utitu bi qadahi labanin sai aka zo min da wani akushi kada kenan shine akushi shine makayi kamar bukuru ko kwano ko duk abin da zaka iya zuba mishi abin sha na labanin na madara na labanin na madara fasharibtu sai na sha hatta inni ra'ara riya har ma ni na zamanto ina ganin cika da kuma koshi ya ka ci ari shine koshi daga sha ka sha abin sha ka koshi kamar yadda abinci za a ci a shaba ya khuruje fi azfari yana fita ta farata na thumma utitu fadli umar ibn al-khattab kin jin kuma sai na ba sayyidina umar qalu yaska ce fa ma awwaltahu ya rasulullahi to da mi ka fassara wannan mafarki ƙala al'ilmu ya ce na fassara wannan madara da na kwankwada cewa ilimi ne ma'ana yadda na kwankwadu wannan tun batsa ce da kuma cika ta ilimi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine alam na umma ga baki ɗaya alal itlaq mafi sani mafi ilimi na dukkanin halittun Allah subhanahu wata'ala sannan za mu ga wannan yana nuni a bisa mafarkin madara alkhairi ne mutum ya mafarkin yana shan madara kaga haka manzo Allah sallallahu ya kwatanta lokacin da aka zo mishi da abeban sha annabi sallallahu alaihi ce faftartu labana yana zabe madara sai aka ce kenan ka zabi fitra amma inda wancan ka zaba na giya da ka bata haka al'ummarka kenan inda kai mafarkin madara mafarki ne wanda yake nuni akan alkhairi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kenan sai na fassara shi da ilimi ya nuna fadalar sai na umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda muka sani sabon manzala sallallahu alaihi wasallam kowanne yana da fifikon shi da darajar shi wannan kuma tsari ne na ubangi subhanahu wataala zabar abin da ya ga dama fifita abin da ya ga dama hatta da ma'aika Allah subhanahu wataala ya fifita juna wa juna tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah Allah subhanahu wata'ala Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min nas kenan daga cikin mutane ma Allah subhanahu wata'ala yakan zaba saboda shine ya khluqu ma yasha'u wa yaftar ma kana lahum alkhiyara shi yake halittar abin da ya ga dama kuma shi yake zabi to haka zamu ga sayyidina Abubakar yana da hadisan da suka zo akan fifikon shi wanda wani sahabi bai yi kusa da shi ba to haka an kan sabko kasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu akwai kuma darajojin da kowane sahabi za ka sami ya keɓanta da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta tsere na umar da cewa mutum ne wanda yake mulham sannan kuma muhaddis wanda ake zantarwa ake yi masu ilhama amma manzo Allah sai ke cewa law kana ba'di nabiyyun la kana umar da ce bayana za a turo wani annabi to fa da tsere na umar da tsere na umar tsere na ali yake cewa in kunna la natahaddathu anna malakan kana yatakallamu ala lisani umar muna rade rade tsakanin da sahabba a cikin sahabbai cewa kamar wani mala'ika ne yake magana a harshen sayyidina umar kun ga shi yasa ya zaman so yana da muwafaqat saboda muwafaqa ne abinda zai ce da kaza ina ma kaza ya faru kuma sai a samu Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya ma'ana Allah ya datar da shi absa abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara tun fil azal Allah zai kaddara shi zai hukunta law ittakhadhu min maqami ibrahim musalla ya Allah yace wattakhadhu min maqami ibrahima musalla yace ina ma matan ka sun riki hijabi sai Allah ya sabkar da wannan to kaga sayyidina Umar yana da waɗannan abubuwa kin wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan ya nuna fadla na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yadda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi a cikin sahabbai amma tare da hakan sai da na abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine mafifici akan shi bangaren ilimi kamar yadda shi da kanshi sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da wannan kaga a kadaya da yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a lokacin wanda suka kiba da zakka suka kiba da zakka kaga sai zamanto sai da na abubakar shine ya tunatar da su a wancan mahalli da alkur'ani lokacin da sun manta ya karanta ayar da kowa yake jin kamar lokacin sassafka ya kawo musu hadisi wanda kowa ya hardace shi amma sai zama ba su fahimci ba hakikanin al'amarin saboda haka wannan ya nuna fadla na sayyidina na umar radiyallahu ta'ala anhu da kuma kenan cika na ilimi shi ilimi alkhairi ne yawaito ilimi fada da ilimi ashe alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan lokacin da nake barci nayi mahorkin wannan kenan fada da ilimi cika ta ilimi tumbatsa ta ilimi wannan alkhairi ne duk yanda ka yawaita daga gadan annabta yanda ka yawaita da alkhairi a gare ka na'am a karanta
فقال اذبح فلا حرج فجاء اخر فجاء اخر فقال لم أشعر فدعوت قبل أن أرمي فقال ذرني ولا حرج فلما فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قتل ولا أخبر إلا قال افعل ولا حرج نعم باب الفتيا هو واقف على الدابة وغيرها wannan babu zai nuna mana halaccin mufti yana iya ba da fatawa yana saman abin hawa dabba wadda take mai rai ko dabba mai tahiya wa gairiha ko ma wani dabba yana saman kamar yana saman mumbari kamar yana saman kujera kamar yana saman wani abu duka yana halitta hakan ko kuma kana saman moto ko kana kan hanya duk yana halitta wannan nuni akan halacci yanda za mu ga waɗansu daga malamai irin su imam malik allah cikin shi da rama suna ƙin karantar da mutum hadisi na manzo allah sallallahu alaihi wasallam a titi wani ya tambaye shi hadisi na manzo allah sa a titi ya ce sai na ladabtar da kai ta ƙaƙa za ka tambaye ni hadisin manzo allah sallallahu alaihi haka a titi to ya kulla wannan dan nuni a bisa kenan halaccin wannan kenan wancan ababe ne na girmamawa da kuma kenan eh, girmama sha'air na addinin allah da kuma sunna ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكي وقف يا في حجة الوداع حج تبنقانا ita wannan hajjatul wada'i kamar yadda muka sani ita ce hajji dai guda ɗaya da maki ita ce hajjin shi ta farko ita ce hajjin shi ta ƙarshe an kira ta da wada ba dan da an yi wata ba hajjin sai kuma yanzu aka zo aka yi a saboda ita ce yama al'umma kenan ban kwana da yama hatattaruwa mafi yawa wadda na sara sai ga sahabban shi kenan ita ce wannan shi yasa aka kira ta kenan ta ban kwana ma'ana bayan ta maki bai ƙara ba wata shekara kenan dominan linnas ya tsaruna ya tsaye amina ga sahabbai suna tambaye shi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi wanda ya gabata bukhari ya fitar da shi a gurare kamar cikin fada'ilis sahaba kitabu fada'ilis sahaba babu manaqib Umar ibn al-Khattab dan nuni akan kenan daraja da matsayin sayyidina Umar a kitabu ta'abir ma'ana fassarar mahalki ya fitar da shi a babul labani kenan mahalkin mutum ya mahalkin yana shan madara sannan kuma da babe wanda yake nuni idza jara al-labanu fi atrafihi wa adfarihi kai ne kana kwance sai kai mahalkin madara tana kwarara ta sasanninka da faratanka to me yake nuni akan wannan sai ka shirya sai kuma ya fitar da shi dai a babu idza uta fadluhu ghayruhu fi nawm in ka sha kuma sai ka ba wani ka sha suran ka ka ba wani a mawarki to menene wannan yake nuni akai kai ne ka sha ka sha da ka koshi kuma sai ka meka ma wani to me yake nuni akai sai kuma babul qadhi fi nawm mutum yayi mawarkin akushi ko wani kabaki wani kwano abin sha kenan a mawarki biminan linnasi yas'aluna ya tsaya mutane suna mashi tambaya sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ana sa amirul hajji kenan ya zamanto ya tsayi dan saboda mutane su dinga mai tambaya akan manasi kaga in wani al'amari ya faru dole zaka yi mi kenan zaka nemi shugaban ku na haji shine wanda zaka je ka tambaya akan wani al'amarin da ya shahi manasik naka na haji to saboda haka shi zai tsayu inda zai zamanto mutane kenan suna mishi tambaya kaga wannan yake nuna kuskuren irin wanda sai a ɗauki shugaba na haji ko jagoranta haji a ba mutumin da shi kanshi ba abin da ya sani akwai bukata amirul haji ya zama yana da kwarewa kenan akan wannan ko kuma a ɗauki amirul haji ko na makamanci haka a ba mace kaga duka kuskure ne wasu kasashen ma kaga an ba wanda ma wani ba ma musulmi bane ya ba shi jagoranta hajjin duka na gaba daya yas'aluna suna tambaye shi wannan ya nuna yanda sahabbai suke da kwadayi na ilimi suke tambayar maki faja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo faƙala ya ce lam ashkur ya ce ban an kara ba fa halaktu sai na gabatar da asi ƙabal an azbaha kafin in soke hadayata wanda kenan sai na gabatar da wannan kafin in soke hadaya faƙala azbah wala harash ya ce yanzu kana iya sokewa ba ba ka yi ba laifi tunda kuskure ne mantuwa ce kenan babu laifi a kanka waje a akar wani sai zo faƙala ya ce lam ashkur ban kula ba fa na hartu sai na soke ƙabla an armiya kafin in gabatar da jiwa na sai na soke hadayata ƙala sai annab sarata ya ce irmi wala haraji kana iya zuwa yanzu kai jiwon babu laifi a ciki wannan ya nuna kenan a waɗannan ayyuka na ranar goma ga wata kenan duk inda ka gabatar da wani ko ka jinkirtar da wani abu daga ciki kenan babu ba da jini ba masu ilan nabi sarasa an shi ba tambaye maki sarasan dangane da wani abu ba kuddima da aka gabatar da shi wanda kamata ya yi shi daga ƙarshe wala ukhira ko abin da shi ya kamata ya zama farko sai mutum ya aikata shi a ƙarshe illa qala fa'al wala haraj face sai ya ce aikata na kafin nashi bakka da laifi duk wanda shine na bayan bakka da laifi kenan waɗannan ayyuka na ranar goma ga wata dukkanin abin da mutum ya zamanto ya gabatar ko ya jinkirtar a hali wanda yake na mantuwa ko rashin sani kenan abin da yake ahsan yin tartib din shine abin da yake kenan yabi amma inda ka gabatar a halin mantuwa ko rashin sani ba da gangan ba kenan a nan gurin baka da laifi kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa akan wannan shi ma wannan ya nuna mana kenan kwadayin sahabbai sahabbai na manzo Allah sassa akan wannan da kuma sassabci da rangwame na addinin musulunci zaka ga hatta da abin da ya shafi aikin hajji wani abu ne wanda addinin musulunci mutum zai tashi da garinsa ya zo ya ce ma annabi sallallahu ya rasulullah a karantar da ni abin da in na zan shiga aljanna Allah zai nisanta ni daga wuta a cikin abin da yake kasa da minti biyar annabi sallallahu alaihi zai karantar da shi kaga addinin musulunci abu ne mai sauki ba cewa je kai kaza dubu ɗari sai ka lazanci kaza sai ka yi kaza ka yi duk a kawo wasu tarnaki da abubuwan da wasu ma ba su da asali a addini to duk inda ka ji tsanani to ba karantarwa ba ce ta addinin musulunci wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a nan kitabul ulum kamar yadda zamu gani babu su'al anil futiya inda ramai da shimari zamu tarar da shi kenan sai kuma a hajji ma ya fitar da shi babu futiya wa huwa qifun ala dabba ba da fatawa mutum yana tsaye akan dabba sabanin waɗanda suke damatar yin haka sai kuma a kitabul ayman wan nuzur rantsa-rantsa da kuma alwashi shi kuma ya fitar babu idan hanita nasiyan fil aiman in mutum a halin mantuwa sai zamanto ya aikata abinda ya rantsi a kan shi sai babu na gaba sallar da sallar na'am imam al-bukhari yace babu man ajaba al-futiya bi isharati al-yad wa ar-ras wannan babu zai mana nuni akan hukuncin ko matsayin man ajabar futiya mutumin da ya ba da amsa na fatawa da aka tambaye shi wata tambaya da aka tambaye shi maimakon ya yi magana da baki sai ba da amsa bi isharatul yadi wa ra'as da nuni na kai kamar ka gyada kai haka ko kuma ka nuna ba haka ba wal yadi ko kuma da hannu misali kaga zaka iya ishara zance na hannu a gane kamar yadda za mu ga ci gaba da aka samu kenan waɗanda suke karatuttuka na kurame suna ta'abiri yanda kurman ya san me suka hodi sun san me ya hodi duk abin da ake mai magana na baki ke hodi lokacin da suke yin nuni suke bayyanawa zaka ga su kurame kin suna ganewa to kaga wannan wata ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya cika ma bayi ita عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم daga abu huraira allah ƙarin ra gare shi ce ma kisala sai ya ce yi ƙubadun ilimi ana za a danƙe ilimi wa ya zahar jihar a lokacin da aka danƙe ilimi ma'ana aka ɗaukake ilimi to kuma wa ya zahar jihar lazum ɗin sai zama jahilci ne zai bayyana abin da yake lullubewa jahilci ilimi yaɗuwar malamai ɗaliban ilimi makarantu na ilimi alkhairi yaduwar masallatai na karantarwa da guraren karantarwa alkhairi ne yaduwar kafafe na yada hanyoyi na ilimi alkhairi ne a lokacin da sharri yake yawaituwa to kaga ya kamata a ce ahalin khairi suna kokarin ne yada alkhairi da baza alkhairi cikin al'umma saboda haka in ya zama an dauke ilimi wa ya zahar jahalu sai jahilci ya bayyana wal fitanu da kuma fitintunu daban-daban wa yaksuru al-haraj to kuma tun da jahilai suka fi yawa an koma jahiliya to kuma wa ya haraj sai zaman to yaƙe-yaƙe sun yawo ila ya rasulallahi wa mal haraj suka ce ya ma'aiki menene yake nufi da al haraj fa qala haka za biyadi sai ma'aiki qala ma'ana fa fa'ala sai ya aikata haka za kamar haka biyadi fa harrafaha kenan sai ya yi mata gefe haka kenan ka annahu yuridu al kamar yana nufin ni kisa kenan sara da kuma kisa shine fa harrafa sallallahu alaihi wasallam saboda haka a nan gurin zamu ga nan sallallahu sai ba da amsa da ishara kenan wanda laraba suke cewa wal labibu huwa alladhi yafhamu bil ishara ko wal labibu bi isharati yafhamu kaga wanda yake mai hankali natsatsai shine wanda yana ganewa zance na ishara da aka yi masa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid sai ba da amsa akan wannan wannan hadisi za mu ga yana daga hadisai waɗanda suke nuni akan alama ta kusantawar alkiyama alama kenan ta ƙaramcin alkhairi a cikin al'umma alama ta cewa ba ta gari kenan sun fi yawa a cikin al'umma wanda lokacin da alkiyama ta kusa zai zamanto kwata-kwata an rasa halin khair har ma saboda rashin ilimi za a waye gari babu wanda yake Allah Allah ma'ana babu wanda ya san ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa zo a wata ruwaya ta bukhari ma kisa sai ce ta qarabu zaman za a samu kusancece ne zamani kamar zaka ga rashin albarka na sa'o'i kaga awa ɗaya nan da nan ta zo sati nan da nan ya zo shekara nan da nan ta zo nan da nan sai kaga yan shekaru shekaru nan da nan sai kaga kawai a ɗan lokaci an samu shekaru da dama da wace ta ƙarabin zaman za ka samu kusantacce ne zamani asuba ta yi kankace mai sha biyu kankace mai ƙarhe hudu kankace mai magariba haka su za mu ga sannan kuma wayan kusur yau zai zamanto an samu tawaya na ilimi an samu tawaya na ilimi rasa waɗanda suke tabbatattu a fage wanda yake na ilimi a matsar mutane kin ga ilimin ragwancewa ga neman ilimin sannan wayan kashiwa mutane zai zamanto sun haɗu da ɓauru wata zaharar fitar sannan kuma fitintunu da musibu za su zamanto sun bayyana waya fitarul harashi za a samu yawaituwar kashe-kashe ƙala ya ce alƙatalin ƙasar da suka ce wa malharar sai ce alƙatalin ƙasar kenan sai bayyana cewa kashe-kashe shine kisa shine kisa irin yadda za mu ga a nan sarasa wata ruwa ma ke ce hatta la yadirin qatil wal maqtul fi ma qutila ta yanda wanda ya kisa da wanda aka kashe shi wanda ya kashe bai san ba me sababin da ya kashe wani kaga a wancan lokaci akan yin yaƙi wanda za su je yaƙin suna da me suna da hadafi ya rasulullah alama nuqatilu akan menene zamu yaƙe su kaga nan salasan sai ce fi sabilillah ku kira su zuwa ga kaza zuwa ga kaza kaga ƙa'in din ya san akan me yake yaƙi waɗanda suke sojojin sun san akan me suke yaƙi hatta da ma waɗanda suke yaƙin na jahiliya za ka ga cewa suna yi a manufar mi ko dai su karya waccan ƙabila su kama su a matsayin kenan barransu ko kuma za su zai su yi yaƙin saboda an kashe musu wani su ɗauki fansar ginin duk wanda zai je yaƙin ya san akan mi zai yaƙi to amma mun kuma ne ba ta ga ba shi wanda ya kashe bai san ba akan mi ka zo kawai da bai shi ne ake ce ayin bindiga da kawai kun zo kun dira ma mutane almuhimma an ba ku bindigogi an hore ku kawai ga inda za a je ta yi operation a na wanda suke kan ka'ida ne ko ba na kan ka'ida ba hatta da wanda suke na kan ka'ida za ka ga kawai za a zo a tarar da waɗansu mutane kai baka san ba a kan me kawai shi ke na ce buɗe ma waɗannan wuta kai umarni aka baka shin ana ma mutum biyayya ne akan sabon Allah babu yadda za ka yi haka kai ne matsayin jagora sai ka ce waɗannan mutanen kawai ku buɗe musu wuta to a dalilin mi ne shin wa'anda muke nema ne mun tabbata masu laihi ne mun tabbata abokan gabanmu ne to a ƙa'ida kuma kai da aka ce buɗe musu wuta ba ruwanka da tambayar dalilin kawai abin da ake bukata bi umarni shi ne abin da to yanzu kai ka sa akan mi kai yake su kai baka san bakan mi kai yake su kai dai kawai ce su kuma da ka kashe su akan mi mutum zai je gonar shi ko kaga mutane suna taron kasa kaga wai hatta da na ka'idan ma to na da kake tunanin wanda ba na ka'ida ba na ka'ida ma baka da damar a musulunce kawai shikenan ka'ida ya ce wa'annan mutanen a buɗe musulunta shikenan kawai ka far musu ka buɗe musu ka ce ai shugaba na ya sani la qata li makhluqin fi ma sayfa kaga nan gurin ka saba ma Allah subhanahu wataala la budda ya zama kana shin wa'anda aka ce ne ku ya ko ba su bane to balantana kuma su waɗanda suke yan ta'adda yan bindiga daɗi kaga su kuma ba su san ba ma a kan in sun ce dan musulunci ne to ya ake kashe mutane a masallaci ya ake kashe mutum yana cewa la ilaha illallah ya ake kashe kaza ya ake kashe kaza kaga kenan ba dan in kuma dan kuɗi ne to kun zo kun kona rumbu an kona shanu an kashe kaza in kuma dan al'umma ne ta yaɗu ana sa al'umma ta yi musulunci to kuma kawai kuka zo kashewa kuke to in kuka karar da mutanen suwa za su yi musulunci suwa za su kawo daular islamiyya kaga babu abin sai gaga kenan shine maki tsara sai ta tala da alqatil wala almaqtul fi ma qutila ko kuma kawai mutane suna zaune an kawo an saka bam gurin ko an tura jirgin da bai da wani matuki kawai ya ji ya karkashe su kamar dai ana cewa ya kamata banu adam kawai a yi kokarin a ka karshen su kawai a kashe su kawai to irin wannan tsarin iya daga alama wadda take ta kusantarwa alkiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu wai za a rasa fitar ta qauman fa tawaffana ghayra maftuni zamu ga kenan Imam al-Bukhari ya fitar da shi shi ma a kitabul fitan babu khurujin nar kenan khurujin nar karshe karshen duniya wuta wadda za ta ta sokiyar mutane haka a kitabul anbiya babu alamatin nubuwa kenan fil islam alamar annabta a musulunci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kenan a akan a dangane da wannan a dangane da wannan sai kuma istitabatul murtaddina shi ma sai kashi a kenan babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a hatta taqtulu fi atani da'watuhuma wahida kiyama ba za duniya ba za ta zo karshe ba kiyama ta tsayu har sai an samu wasu yankin jama'u guda biyu sun yaƙi da juna kuma duk da'awar su ɗaya ce kana Allahu akbar yana Allahu akbar wannan kashe wannan kawai shikenan suna kabbara ce kuma ku yi kabbaran mana ai su ba musulmin kirki bane ku ne musulmin kirki wannan yana kabbara wannan yana kabbara shikenan kawai kuma juna za ta kashe juna su kuma mutanen suna canza mana kawai suna shin daɗi ya ida ma su ce to ya kamata wancan sun samu karamcin makami mu ba su ko kuma ya zuwa ce dole ku yaƙi da ta'addanci dole ku yi kaza dole ku yi kaza eh dole ku tsare kaza kuma wanda ma ba a ziga ba ya kaga an ziga shi ne wanda ba yi kaza ba sai a mushi to kaga tiyatar ne amma ba kowa ke gane ya ba sai wanda Allah subhanahu wataala haska kama haske na imani sai gane kawai abubuwan da ake a duniya tun daga Afghanistan zuwa ina ne ga baki daya sai kaga kamar wani tiyatar ake zama kawai ana tsara da ka tsaya ka kalli abin sai kaga a wannan tsarin ne ake tafiya saboda haka Allah subhanahu wataala kare mu daga abubuwan da suke fitintunu Allah kare mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashe da akan tsayuwa cikin al'amari wanda yake na fitina akan al'amari na fitina bawa kar ya yarda sa kan shi cikin ɗaya daga cikin ababe waɗanda suke na fitintunu a lokacin da ake fitina kar ka yarda ka shiga cikin wata fi'a wadda za ta zama tana yakar ƴan uwanta musulmi wanda kuma wannan hadafi ne daga hadafin waɗanda suke ƴan bid'a babu wasu wanda za su fantare ma hanya su zamanto sun kama wani turba ta daban face sai kaga suna kokarin suna da kishirwar jinin ragowar al'umma musulmi ragowar al'umma musulmi kagan ka dauki wanda suke khawarij yan tatsi ne zamu ga babban hadafin su wannan abin ne suna da gelle da kwange da jin haushin waɗanda ba su ba in muka dauki yan shi'a zamu ga su ma suna da wannan gilli da jin haushi da kwangen waɗanda suke ba su ba to haka zamu ga duk wata fi'a wadda ta bangare to tana da iri-irin wannan abu ko da kuwa tana nuna cewa manufar ta tabbatar da turbata addinin musulunci Allah kare mu
والسماء والجبال والجبال والسحاب سبحان الله قلت أولد كما قال الصراط ألف نعم وكنت حتى كلامي العش وجعلت الكل العراش الحمد لله عز وجل الذي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يلحق ريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة فأوحي إلي أنكم مفتدون في أمركم فرعون قريبا من فتنة المسيح الدجال وقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن فيؤمن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.
na'am mala yace ana asma bint abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma daga asma diyar sayyidina abubakar as-siddiq wanda ya kai makka wajen gaskiya Allah ƙara yarda a gare shi wadda ta girma Aisha radiyallahu anha da shekara goma ita ce mata Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu qalat tace ataitu Aisha radiyallahu anha na zo gidan kauna ta Aisha Allah kare yarda a gare ta kaga yanda wanda suke magabata suke raya ziyarar junan su wa juna ba laihi bane ba ka je ziyara gidan kananka kamar yanda mace za ta je gidan kanwata wayya tusalli halin tana sallah da naji kaga mutanen kirki inda a yau ne za a ce ta tahi la'alla za ta ce na tarra in aka ce wani tana miki ga tarrata za ta iya cewa tana kallo tana sauraron kaza tana kaza amma wahiya tusalli to haka ake bukatar mace ta zama tana raya gidanta da ni kenan ibada sallah wannan yana jayo ma mace alkhairi na zaman gidan mijinta yana jayo mata kuma alkhairi hatta da ma kenan a abin da ya shafi zuriyarta abin da ya shafi zuriyarta kaga Allah subhanahu wataala daga wasiya wadda ya ma Maryam alaiha salam Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina kaga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika Jibril muru fali raji'uha fa innaha sawama qawama umarce shi ya dawo da ita saboda mai matsar kiyamul layli ce mai matsar kenan azumi ce to inda mace za ta dauki wannan wajen rayar da gidanta to da Allah subhanahu wata'ala ya samar mata da alkhairin da da wuya wata ta kayya wannan alkhairi nata iya daga alkhairi na gaba gaba na duniya da Allah zai samar mata za ta zamanto ita ce mataki daya wajen zamanta wata abin kauna a gurin mijinta kaga wannan yana daga sirrin da Aisha radiyallahu anha take da matsayi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yayi risala akan ibada ta Aisha irin ibada wadda Aisha radiyallahu anha take yi wanda kuma kai ce za ka samu cewa mata ne yau ƙalla ne illa man rahimallah za ka ga suna kiyaye sallah ta farin lama sallah ta farin lama za ka ga ana taya wace a wacen biki ba kowa ba ce take da damar ta tsaya a nan gurin ta samu ta yi ibada su kuma waɗannan 'yan mata dama sai dai kawai allah shirya amma mafi yawan su bisa sallah su mafi yawan su bisa sallah sai 'yan kaɗan a ciki amma da kayan mu marasa za ka ba su sallah dan adansu ma yawanci ado ne wanda yake na marasa yin sallah dama to saboda haka kaga akwai hatsari fa kuntu nace ma sha'anun nas menene al'amarin mutane fa sharat ila sama ma'ana me ya faru ga al'umma fa sharat ila sama sai ta nuni da hannu zuwa sama kaga hasarar sahabbai su ma kenan wannan sai ta nuna mata sama fa idan nasu qiyama tace fa idan nasu qiyamun sai ga mutane ma duka suna tsaye suna sallah fa qalat asma ya ta ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah kuntu sai na ce ayatun ayatun ma'ana aya ce ta faru ma'ana kusufi ne ba a sharar bi ra'asiha sai ta ishara da kanta ma'ana kware aina faƙuntu sai na tsayu hatta alanil gashu har sai da juwa ko kuma suma ya zamanto ya ruho min mutum ya zamanto ya samu rufi hucewa daga cikin hayacinka ta ce har sai da wannan ya zamanto ya ruho min ma'ana nau'i daga nau'i wanda yake na suma a lokacin da wani al'amari ya faru daga abubuwa waɗanda suke na aya da Allah yake nuna ma al'umma ma'ana alama daga alama ta tashin kiyama to abin da ake so mumini ya ƙara tsoron Allah da kuma razana da kuma gyara bayan shi da kuma yi ma kanshi hisabi shine abin da ake bukata sabanin irin tsari na nasaru ya ka ce ma kusufi ya faru a sa kamera ana dauka har ma a yi bulaguro a je inda duhun ya yawa a dinga dauke dauke ana wannan kaga alama ne na waɗanda su waɗannan layar duna da ka su dama ba su sa rawa amma duk iri iri wannan tsada hankalin masu imani ke maki sallallahu alaihi wasallam da ya ga hadiri ya tattaro hankalin shi sai tashi aisha ta ce saboda shiga yanayin sai ka ga ya shiga ya huta ma'ana annabta hankalin shi tashi aisha ta tambaye shi ya rasulullah me yasa haka yace waɗansu mutanen sun ga girgije suka ce haza aridun mumtiruna wannan ai girgije ne wanda zai zazzage mana ruwa sai Allah ya ce bal huwa musta'jaltum bi rihun fiha azabun alim saboda haka kaga kenan ganin wani abin da yake nuni a bisa kudura ta ubangiji to ga wanda yake mai imani yakan tada mushi hankali ya razana ji tsoro fajaltu asubbu ala ra'si alma sai na zamanto asubbu ala ra'si alma ina zuba ruwa a kaina fa hamidallah azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu sai ya gode ma Allah asana alayhi bi Allah thumma qala sai ma ke ce a cikin kutu bakin sallah din yace ma min shay'in babu daga wani abu ma min shay'in babu wani abu cewa nan ma min shay'in babu wani abu kaga wannan min a ammil ammi malamai suka ce yana daga mafi gamewar gamewa saboda wannan nafayi ya gabata ma sannan kuma min ita ma tana daga cikin adat waɗanda suke na gamewa sai kuma ga na kira ma min shay'in babu wani abu koya yake lam akun uritu wanda ban zamo an nuna mun shi ba illa ra'aytuhu fi maqami hadha fa na face na ganshi a wannan matsayi na a wannan inda na tsaya kaga wannan in muka kalli jumla ɗin da aka buɗe da ita ma min shay'in yanda ta zamanto kenan tana daga mafi kaiwa matsa wajen gamewa amma tare da haka wannan umumi ɗin da aka yi yana da fususin shi shi yasa usuliyun suke cewa ma min amun babu wani am illa wa qad khussisa face an yi tafsirin shi fa kadai sai wallahu ala kulli shay'in qadir amma duk inda wani am yake to akwai nan kaga wannan tafsisi tafsisi ne wanda yake akali urfi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga zati ne Allah subhanahu wataala ba kenan ba ka ce kowanne ba wani zai iya makaliya da nan ya ce kenan ai dama mun gaya muku sanin gaibu na dunkule duka ga baki daya ya ce lam akun uritu illa ra'aytu fi maqami hada hatta aljannatu wan nar har aljanna da wuta fa uhi ilayya an yi wahayi garan annakum tuftanuna fi quburikum cewa lalle wa za a jarraba ku tuftanuna za a jarraba ku za a gwada ku yanda ka sa a duniya za a gwada ka ce nasara ko baka ce ba ka samu ko baka samu ba to akwai jarrabawa ta karshen tuka-tuka kaga a duniya aka ce kana da jarraba mutum zai rame ya tada hankali yana a samu addu'a wanda ma bai ma Allah subhanahu wataala da zai kirkiro su ibadu ya tsayi hankalin shi duk ya tashi ya zama ya rikita to me kake tunani ga jarrabawa da ɗaya biyu ne awwal manazirin akhira ka gani ko ne zaman to kenan hufra min hufrin hufar niran ko kuma zaman to dausayi daga dausayi wanda yake na aljanna Allah subhanahu wataala ya taimake mu ja uhiya li annakum tuftanuna fi quburikum mithla jarrabawa da za muku mithla kwatankwacin ma'ana daidai au qariba ko kuma kusa min fitnatul masih dajjal da jarrabawa ta masihul dajjal kaga jarrabawar dujal ta kai babu wani annabi daga annabawa illa qad anzar qaumahu al-a'wara face ya tsawatar ma al'umman shi ya musu nasiha akwai wani mai ido in zai zo zai ce kaza kaza kaza duk annaba saboda fitinar dujal sai da suka ma al'umman su wasiya da kuma nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaya muku abinda wani annabi bai gaya ma mutanen shi ba to jarrabawa kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin wannan ce min fitnatul masih dajjal kusa ko daidai da jarrabawa ta masih dajjal yuqalu mala'ikun wannan munkaru da nakiru yuqalu za su ce ma mutum ma ilmuka bi hadha rajuli menene masaniyarka wani ilimi gare ka nan za a ce ma ilmuka ashe sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne dole he ka nemi wannan ilimin ɗaya ne daga cikin tushe guda uku ilimin sanin manzo Allah sallallahu alaihi shine karanta sira ta manzo Allah sallallahu alaihi ma ilmuka menene masaniyarka bi hadha rajul ka wannan mutum yanzu mutumin da ya rayu rayuwar shi ba addini kawai shi duniya kadai ya sa gaba inda zaka tambaye shi sunayen annabi sallallahu guda biyar ba zai iya kawo ma ba wani gari aka aihe shi ba zai iya kama ba ina ya hijira ba zai iya kama ba shekara nawa ya ba zai iya kawo ma ba wani aiki Allah turo da shi zai gagara to a irin wannan wani irin musulunci ne haka to kaga abin da za su tambaya ma ilmuka bi hadha rajul ma'ana wani ilimi gare ka me masaniyarka akan shi fa amal mu'min mu'mini aw al muqin shin imani zai tabbata akan jahilci imani ba wanda zai tabbata kan jahilci in ka ji an ce akwai imani to akwai ni akwai ilimi mutumin da ya yarda da Allah ya yarda da ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ke ibada yanda ya ga mutane suna imanin shi tabbatacce ne kuma akwai gurin da zai nemi ilimi imanin shi tabbatacce ne na farko dai kaga ibada ba sai saboda ai da kane yake da kane yake kenan kaga imanin shi shi yasa zuwa nan suka ce imanin na kasu ne wasu kuma suka ce san ma babu wannan ba zan ce imani tare da jahilci rashin sani lama ko uritu illa ra'aytu fi maqami hadha fa amal mu'min amma mu'mini aw al muqin ko wanda yake da yaqini me yake tabbatar da yaqini ilimi in babu ilimi babu kenan mi yaqini fa yaqul zai ce huwa muhammadun shine annabi muhammad huwa rasulullah shine kuma jakadan Allah subhanahu wata'ala ja'ana bil bayyinati zo mana da hujjoji wal huda da kuma shari'a fa ajabna saboda haka muka amsa min wattaba'na muka kuma bi shi kaga me ake bukata kenan biyayya ga manzo Allah sassa Allah ya ce in tuti'uhu tahtadu saboda haka in tuti'uhu tahtadu wama min rasul wama min rasulin illa liyuta'a bi idnillah wa wama arsalna min rasulin illa bi ta'a bi idnillah babu wani manzo face a mushi da'a Allah ya turo shi da'a mushi da'a da izinin Allah fa jamna wa tabana huwa muhammadu salatan wannan su uku fa yuqala sai a ce nam salihan yi barcinka nagartacce kadi alimna haƙiƙa mun tabbatar in kunta la muqinan bi kana da yaqini da shi saboda kana da ilimi ka san wane ne ma'aiki salasa wa ammal munafiqu amma wanda yake munafiki mai imanin baka a hili yana nuna musulunci amma ɓoye ɗan zagon ƙasan musulunci a hili yana nuna musulunci amma yana ƙin manzana sarasara a hili yana nuna musulunci amma yana ƙin sha'a'ir na addinin Allah duk wata kutun gwila da duk wani abin da za a zargi addini to da shi ake a hili yana bayyana wannan amma kuma a ɓoye in musulmi suka samu matsala yana jin daɗi in kafirai suka ci galaba in musulmi suka samu matsala yana jin daɗi in suka ce nasara yana jin haushi ya ka ce an gina wani babban masallaci yana jin haushi in ya ji ana kiran sallah yana jin haushi in ya ga wani ya sa wando wanda yake nisfi sa ya ajiye gemu to yana jin haushi in kuma ya ga wani matashi ya sai zai ce kaya matasan mu an ci gaba eh kana gani duka abubuwa na turai ai da ba ka gaba wannan ai ma masha Allah in ya ga abubuwa na wannan to yana jin daɗi yana jin daɗin wannan in ya ga duk wasu abu aka yi guraren sabo da guraren abin nan to zai dinga jin daɗi a ai matasan mu sun ci gaba ma eh rafiyar ɗin nan kaga yadda suke abin nan ai namu su ne ma gaba yan botis ɗin mu ai su ne kaza ai yan kazan mu su ne mu ne gaba wajen kaza yana jin daɗi to kaga wannan kenan alama ce da take nuna munafunci awil murtab ko kuma wanda yake da shakka kaga labudda a samu al daga shirut na kalmatu shahada kaga labudda al-ilmu mutumin da bai da ilimin kalmar shahada kaga bai cika sharafi ba wal yaqin bai da yaqini kaga nan gurin ya zama mi al-murtab ne saboda haka kenan ya zama to an samu asirku kaga munafiki babu sirku a tattare da shi al-mahabba wanda ya zama yana kin la ilaha illallah yana kin musulmi kaga shi ma babu wannan tare shi al-qabul komi ka karba kar ka zamanto ka yarda da wani abun baka afatu min nabi alkitab wa takfuruna bi ba'd to shine abin da yawa mutane ba su fahimta ba ita la ilaha illallah la budda ita cika waɗannan sharuɗa din naka ko da kana musulmi amma kana ƙin musulmi kullun ka tashi magana ka mutanen mu ba su san ci gaba ba za a ci gaba ba musulmin mu matsala gare su komin su ce musulunci in an ce musu ga hanyar ci gaba su ce ayi riba ce in an ce musu ga abin samun kuɗi su ce in an yi kaza in an ce musu ga kaza su ce wannan bai duk wata haraka da za a kawo musu ta arziki kawai mu da kagan mu kullun almajirai in ka je turai kaga kaza ga yanda su in ka je kaza shi kullun yana yaba kafirai yana kushe musulmi yana yaba kafirai yana kushe musulmi to kaga wannan Allah kare mu awai murza fa ya kula ce la adari zai ce la adari kaga nan gurin ya kace munafiq awul murtafa ko wanda yake jahili akan abu ko wanda yake munafiki akan abu ko kuma wanda yake mai shakka zai ce la'adari saboda ita ce kawo amsar da zai bada nan gurin babu ƙarya babu canke babu kama kame saboda haka la'adari sami'tu nasu ya ƙuro na shi alfaku ba ni da yaƙini na ji mutane suna haɗi ne ni ma sai na haɗi kaga imani ne na mukallid na ji mutane suna faɗi faƙultu ni ma kawai shikenan sai na faɗi a wata ruwaya za su ce la da raita wala talaita sai kuma addace shi da wata guduma ta bakin karhe a mashi wani mahaukacin duka sai wata kururuwar da ba abin da bai jin shi sai mutane da aljannu kawai amma kowa yana jin shi a lokacin da babu wani hukumar kare haƙƙin bil'adama da za ta hana ɗurka mai nan guduma ɗin eh kaga shi a lahira babu wannan ta haka ce ku zuhu fa kulluhu kaga ba an ɗan kare haƙƙin bil'adama da zai zo ce bai kamata ba a sarƙa mai wannan sun mafi silsilatin zarɓu hasabu na zira'an fasulku ka gani a nan gurin ba wanda ya isa za a yi azaba a karar da mutum a yi wannan to kaga wannan ne yasa ake son mutum ya tsayu akan kawo ka kiyaye dokar Allah subhanahu wataala ka aikata abin da yake daidai nan ma sai aka yi ishara kenan da hannu ishara da hannu Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a kitabul wudu babu man lam yatawadda illa min al-ghashi al-musaqqal saboda nan gurin kaga da tace hatta alani al-ghashi faj'altu asubbu ala ra'sil ma'a sai na zama ina zuba ruwa mi a kaina ta ganin gurin ɗan rihi ne ta samu ba su ma ban masakal mai nauyi kenan sai ta zuba ruwa a kan tami sai ka ji kamar abin da zaka ce sai na ji kamar banna na sai da na ji kamar na fita daga ɗan haici na haka kaga a tsaye ne kenan da ta yanke ciki ta fashi to tun da ba mai nauyi ba ne kenan mi sai ta zuba ruwa a kanta kenan shi yasa malamai suka ce dan dan abin da mutum zai ji haka ka ji wata hajijiya ka je haka ka dan huta ka san daga yacin ka in ba mai nauyi bane ba sai ka saki arwalla ba ba sai ka saki arwalla ba a nan gurin shine sai ka ce ba mallame tawadda min al-ghashi al-mu'illa min al-ghashi al-musaqqal a kusufi ya ka babu salatin nisa'i ma arjal fil kusufi in kusufi ya faru maza da mata duka ake huta ka ga nan gurin kenan ita ma Aisha sannan babu mana habbar itaqa fil kusufi shams manzala sassan sai wasiya da ‘yantarwa sannan kuma ishara a cikin sallah ka gani saboda ya ta nuni zuwa ga sama a babul juma'a ka babu man ƙara fil kutuba ba da sana amma ba wanda bayan kutuba bayan ya yabi Allah sai ci amma ba haka a azan ya ka babu ma yaqul ba da takbiri abinda mutum yake hudu ita ya ka babu ma yustahabu min al itaqa haka kuma la itisam ya ka babu liqtida'u bis sunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam koyi da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo kenan a nan gurin ma kenan saboda me yace mai imani zai ce ja'ana bil huda fajabna wattaba'na muka amsa me sannan kuma muka bi shi to kaga fadla ta me iqtida'i da sunnar manzon Allah shi yasa ababa liqtisam sai kashi ababa liqtida'u bi sunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ne Allah ya nuna ma manzon Allah sa hatta jannatu wa a nan ne ya ga irin mutanen da a duniya Allah ya sa su da wasu saboda abinda suka yi da su ɗauke shi a komi ba kamar da ta haramta ma musu abinci sababin wannan ta mutu wasu kuma aljanna wanda aikin nasu ba ɗauke shi ba a wani abu mai yawa na babu rihila أخبرتني ففارقها نعم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله wannan babu zai karantar da mu arrihila yin bulaguro da musulmi zai fil mas'alati don zuwa yi tambaya dangane da addinin shi fil mas'alatin nazila dangane da wata mas'ala wadda ta zamanto nazila wadda ta zamanto ta sabko wadda ta faru kenan wa ta'limi ahlihi da kuma mutum karantar da iyalai shi da zai matar shi da kuma ɗiyan shi bambancin shi da babe da zamu gani na gaba babur furuji fi talabul ilmi wannan malamai suka ce wannan kenan a kasu ne wancan furuji fi talabul ilmi ai kaga tambaya ma ta shiga karkashin me talabul ilmi kenan wannan a kasu ne ma'ana ba ma neman ilimi ba dungurungum akan ma yin rihila ya ka ce rihila ka tashi ka labci kanka ka yi bulaguro kawai don ka je ka yi tambaya kan wata matsala da ta zama to kafar to amma mu yau mutum zai ba kan shi amsa zai ce akai kawai abu ne mai sauki matsala wadda inda za ka tambayi imam malik sai a shekar bai baka ba amsa ta matsalar da shekul islam za a mushi tambaya a kai ya rubuta littafi guda kaga dai tambaya za a zo a yi muna bukata a mana bayani kan kaza sai rubuta fatawar hamawiyya wani mutum ne daga hamad ya zo to shi kenan ya ka rubuta ni na zo yana tambaya daga wasu tsinike sai ya ka rubuta ni aqidatul wasatiyya shi kenan ya ka rubuta mi amsa ka gani to kaga fatawa ce sai aka ga abin yana bukatar kenan ayi tali a kawo dalili saboda tambaya ce akan al asma wa sifat kaga labudda abin ba wani abu bane wanda kawai mutum zai ce wai malam ya kaza tambaya ce ta aqida ha ce a kawo kashe wai ka karkasha karkaci kuɗi da yawa eh kashe kawo karkaci kuɗi da yawa ga amsa nan gurin kashe karkaci kuɗi da yawa wuf kawai sai a jefa maka ita eh wannan ba komi bane kawai malam ya ma ce na ja a kawai ta saku wannan eh wannan kawai sakakka shi ai ba aure sai ka ci a gwari don ka ce wata amsa ma da zaurancewa wata amsa da karin magana ake bada ta ya wata amsa da karin magana ake bada ta shikenan an huce ba aya ba hadisi ko karin magana ne amsa eh to kaga wannan duk wanda ya maida addinin shi aka shi yama kanshi labudda kenan ya zamanto musulmi ya tsaya ya kula kenan tare da tantancewa akan abin da ya shafi addini kakkai kasa a gwiwa akwai tambayar da tattaki za ka yi ka je gidan malami ka zamna dalla dalla ka tambaye shi malam yaya kaza ya kaza ni ho al'amarin nawa kaji kaji kaza ne kaga wata qadiyya ce wadda take ainin ta shaye ka ni sha'ani na kaji kaji ni ga tsarin nawa ga kaza ga kaza ga kaza filla filla ka gani amma wata tambaye da mutum zai shi kanshi ya ɓoye wani abin saboda akwai wai malam kaza ai ya halitta ko mutum ne kaza ya kaza ai haka na ai ya halitta ko kaga ai riga ba kanka amsa eh to kaga wannan duka ka gani shi yasa Amir bin Sharahil Ash-Sha'bi yace law anna rajulan safara min aqsa sham da mutum zai bulaguro daga mafi nisan sham ila aqsal yaman li hifdhi kalima tanfa'uhu fi ma baqiya alayhi min umrihi lam ara safaruhu yafi dan ya kiyaye wata kalima da za ta amfane shi abin da ya mai rayu ragowa a rayuwar shi yace ban naga bulaguran shi ya tafi kenan a banza an uquba bin al-harith radiyallahu anhu daga uquba bin harith Allah ya kare ra gare shi annahu tazawwaja binatan ya auri wata diyali abi ihabi diyar abi ihab sunanta ghaniyatun ghaniya ana mata alkunya da ummu yahya li abi ihab bin aziz fatatuhum ra'a sai wata mace ta zo gidan shi angon fa qalat tace inni arda'atu inni arda'atu uqba wallati tazawwaja biha sai tace inni arda'atu uqba tace ma kenan baban ita waccan mata kenan abu ihab inni ardatu uquba na shayar da uquba wallati tazawwaja biha da matar da ya aura wanda nan sara sai ce yahrumu min arda'a ma yahrumu min nasabi irin abin da yake haramta ga uwa ɗaya uba ɗaya to in an shayar da mutum ya zama to haramun kin wannan ya shiga fa qala laha uquba sai uquba yace da ita ma a'lamu ban ni da masaniyar annaki arda'tini ban taba jin ban ni da masaniya ba taba ce mun ba kin shayar da ni wala akhbar tini kuma a baya ai biki bani labari ba ma'ana kafin auren nan biki taba ba zuwa kika ce ke ma'aihiya ta ce ta shayarwa so da aka wala akhbar tini biki bani labari ba kafin yin auren nan sai ke ga kamar dai misali irin yan bukure ne ko kuma wanda suke yan an yi aure ba su so ba kaga a zo a faɗi kaza ce to baki ba da labari ba kuma faraki ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina he tattaki daga makka sai ya hau abin hawan shi ya tsaye gurin annabi sallallahu alaihi wasallam madina fa sa'ala ya tambaye shi saboda mas'ala mai girma ce mas'ala mai girma ce amma kaka kake gayo kawai mutane cafka gansu suke da an zo wani zai ce a haka wannan ai ba komi bane ba eh ai a guri kaza ma an yi wanda yake wannan ma eh rayuwar nan kawai da yakan ta samu miji ai kawai ba saurara kawai ai yi mana shi sanin dare ai he Allah ka gani min madina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qarqila ma ce sala sai ce kaifa kaka zaka yaya wa qarqila hakika an wada haka fa faraqaha uquba sai kuma ya rabu da ita wa naka zaujana gairahu sai kuma ta aure wani miji wanda ba shi ba ana ce mai zureb saboda haka sai ta aure kenan wani miji kin wanda yake na daban nawawi yace a cikin nan gurin da akwai halacci na yawa saboda haka kenan wa naka zaujana gairahu sai ta aure wani miji wanda yake ba shi ba sai ta aure wani miji wanda yake ba shi ba wannan ya nuna mana duk abin da ya zamanto akwai shubuha a ciki kaga akwai yiwuwar rashin gaskiyar ta to amma a irin wannan mahallin akan karɓar shaida ta mace nan mace ɗaya ce ta hudu kaga ita ɗaya ce ta zo ta bashi labari babu wani sai ita to a irin abin da mata ne suke ittila'i wannan ana karɓar shaida sannan kuma duk da cewa ta haɗi shi da kanshi yana shakka kaga ya haɗu dalilai na kaza kaza to ga ahalin muru'a duk abin da akwai wani nau'i na shakka ciki abin da ake kokonto to kawai mutum ya bar shi da amma yuribuka ila mala yuribuka saboda a kubuta da addini wa man ittaqa shubuhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi sannan kuma yin bulaguro din da yayi wanda shine dalilin da ya kawo yin bulaguro da yayi guda dan zuwa kenan yayi wannan tambaya sai ta'alimi ahalihi a nan gurin aina za mu faru da ta'alimi ahalihi karantar da iyalin shi fafaraka sai sai ya Hmm? Na? Aka ce wa talim ahalihi go da kuma karantar da iyalin shi. To ina za mu fa'idanci kenan a cikin za a fito da a cikin hadisin karantar da iyali. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. ma ma alam annaki yo ita ai bata daga wannan shi na kenan shi ne ba aha aha sake kenan gaya musan da ta yi ta ita wata mata ce wa aka ce ba ja tumraton ba ta tumraton wata mace ce kaga ita ba iyalin bace aha aha sai sanar da su hukuncin kenan sau da haka kenan kaifa ƙadin ƙila yaya ai hakika an hudu haka nan ƙin kenan hukuncin ya tabbata kaga rihila da ya je ya sano ya sano me hukuncin abin din da bulaguran shi ba wai kawai bulaguran cewa shin wance ta shayar da kaza ba shi bane a to yanzu menene matsayin kenan wanda ya zama to an shayar tare kaga shi ne je tambayo matsala ce je tambayo da ya tambayo matsalar ya zo sai ilmantar da su inda suna da masaniyar matsalai ai ba zai bulaguro ba kaga kenan babu yakina akan matsalai shine sai bulaguro ya je sani kuma da yazo sai karantar shine da wanda suka ce kenan da yazo sai ilmantar da ita sai kuma yayi kaza kenan sai aka rabu kenan bayan nan babu tanawu fil ilmi mhm alaikum salam na'am na'am a ba ba ba babu wani saki kawai ba aure ai auren da ma bai cika ba ba arme kawai din da yar uwar shi ce eh inda a ce zai akwai yiwuwar ai aure shine to amma mutumin da ya aure ko shi ai ba wai saki bane kawai dama auren bai ba aure bane sai kenan kowa ya kaɗi gaban shi shi yasa ai ba ce ba fa allaka babu tanawu fil ilmi sai kuma baban kenan a tanawu yin baki baki ko kuma kenan kambatar juna kenan a tanawu kambatar juna ko baki baki da juna fil ilmi a wajen neman ilimi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala kuntu ana wa jarun li min al-ansari fi bani umayyah ibn zaid wa hiya من أوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا, نزل فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصار أنصاري يوم نوبتي فضرب ببابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال حدث حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر kenan yin baki-baki fil ilmi wajen neman ilimi wannan kama wancan ne wancan yin bulaguran zuwa nema yin tambaya zai iya yiwa ka wakilci mutum akan wani kasuwar shi ko wani al'amarin shi ya je ya jiyo ya zo kai ma ya karantar da kai ko ya sanar da kai sau da haka kenan in har za a iya bulaguran zuwa neman ilimi ashe za a iya kenan kambata juna ko kuma baki-baki da juna mutum ya je ya jiyo ya baka yau ka je makaranta kenan gobe shi in ya je shi kai ka kula mishi bangaren abin da ya shafi wasu al'amuran shi wannan duka yana nuni a bisa matsayin ilimi a cikin al'umma an umar radiyallahu anhu qala kuntu ana wa jarun limin al'ansar na kasance da ni da wani makwabci na makwabcin ansari ne fi bani umayya ta bin zaid cikin kabilar bani umayya ta bin zaid wahiya min awalil madina suna daga wanda suke ƙauyuka na tudu na madina awali na madina jam'i na aliya shine wanda yake a yankunan ƙauyukan wanda suke gabas ana ce mishi al'alawi ko kuma a ce mai al'aliyu saboda haka wa kunna natanawa ban nuzul ala rasulullah sallallahu mun kasance muna baki baki da juna wajen sabka gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu ne yawman wa anzilu yawman yau in je kuma gobe shi ma yaje fa idza nazaltu inna je ji'tuhu bi khabar zalika al-yawm sai yanzu mushi da abinda na koyo na yau min alwahyi wa ghairi da wani shi kenan qur'ani hadisi da duk abin da yaji in yau shi yaje sai da na umar ya je sai karantar da shi shi ma goban ya je abin da ya je sai karantar da shi wa ya zana zana fa'ala misala zalik shi ma in ya je shi sai ya aiwatar da kwatankwacin haka wannan yake nuna sana'a ko aiki bai hana mutum neman ilimi balantana kuma a yau da wasa'il ga sanan gurin masha Allah hanyoyi na neman ilimi sun yawaitu fa nazala sahibi al-ansari yawma nawbati wannan aboki na ansari sai ya sauka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da bakin shi ne zuwa neman ilimi a ranar da bakin shi ne sai shi kaga wannan yana nuna kuma abokanta bangaren neman ilimi lalle mai neman ilimi yana da buƙatar aboki wanda za ku dinga taimakekeniya wa juna shi ilimi sai da muzakara da muqaraha wanda za a haɗu da ɗalibin ilimi da ɗalibin ilimi shi mutum bai ilimi shi kadai labud da ɗalibin ilimi sai ya zama mi yana samun tarayya wani abin da baka gane ba sai dan uwanka abokin kai ganar da kai to kuma shi da kanshi abokin neman ilimi shariki na neman ilimi labud da ana son ya cika siffofi na zamantowar shi ɗalibin ilimi suke cewa kakai abokanta da mai kasala wanda yake mai zaman banza ko wanda yake doko mara ganewa in kun ce ai har da kaza da kaza shi in aka zo kullum bai tasani sai dinga kaiwa na gaskiya Allah ya baka kokolwa mai kwari kaiwa daga to he ya daskara da kai kai ma yanzu sai ka daskare amma a ce ka kawo baiti goma sai kawo ashirin to zai ai ta munafasa sai kai ta kokari kokari kake ka hishi to kaji da wanda ake amma wanda duk in an sa tsari zai ce wallahi ai barci ne ko dauke littafin ma ya faɗi daga hannuna to wannan shawama kan kalahiya eh ko kuma wanda za a ce a je makarantar ranar da za a je ta gabatar da azar shi ma nan ba abokin yi ba fa daraba babi darban shadidan sai da ki kohata da kawar da take mai tsanani a kaida an ka zo buga gida cikin nutsuwa ake bukata kaga kana sahaba ana sai ce yaqra'una babal mustapha salasan bin azafir suna kwankwasa kohar annabi salasan da faratanus sau da aka sai na umar ya ce sai amma abin da ya sa ya haka kenan hankali da ya tashi yanzu misali da kaji faf faf faf za ka ce ba lahiya ba kuma sai ka huto sai ka ga wani mutum ne nutsatsi kaga dole ka san sai gaban ka ya hwadi saboda ka'ida bayan da za a yi haka ne ya faru face akwai wani tashi hankali faqala sai ce a san huwa yana nan mana ya kulle kuma kira yana nan fafazitu ya ce sai na tunzira fakarashtu irihi sai na fito faƙala hadasa amurin azimu na ce al'amari mai girma ya faru ƙala saboda hamma sai da na umar ya ce to shi kenan rumawan ne suka kawo hari saboda ana ɗarɗar cewa kenan akwai tunanin za su iya zauwa rumawa su kawo farmaki to sai ana cikin wannan halin na tsoro ƙala ya ce fadakaltu ala hamsa sai na shiga gidan hafsa diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar manzo Allah sassa kenan diyar shi sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu fa idza hiya tabki ina shiga tun da yanzu ya san daga gidan ma'aiki sallallahu yake kenan wani al'amari mai girma ya faru yanzu da ya tambaya ya ce al'amari mai girma ya faru to wane ne wanda Umar ya fushi a garin Madina gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka kai tsaye yanzu tun da dai ba a gidan shi bane to to duk abin da zai kenan na gida nan sa shi zai hita da hankalin shi kai tsaye sai je shiga fa da kaltu ala hafsa sai na shiga gidan hafsa wannan ya nuna baba zai iya shiga gidan ɗaya shi ba tare da shamaki ba babu wani istizani babu wani kaza zai iya shiga fa da kaltu ala hafsa dan kaga sirkin ka yaje gidanka ba ba wannan bane kuma haka ya kamata sirki ya dinga zuwa dan ya daidaita zama rashin zuwan ma shi yake sa sai kaga makwabta fitinannu da yan tsegumi da wannan duk sai su bata tarbiyyar da ka ba da ka bai za hiya tabki sai na tarar tana kuka fa qultu sai na ce tsallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne sake ku qalat la adari tace ni ma dai ban sani ba thumma dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai na shiga goma ake fa qultu na ce wa ana qa'imun ina tsaye a tsallakta nisa'aka matan ka saki qala la yace a fa qultu yana ce Allahu akbar eh gaga kenan yin kabbara akan nema ta Allah subhanahu wataala da kuma babba al'amari wanda ya zama ya fa daga nan sai fara zargin Hafsa kuma yace kar ya zamanto wannan wadda take ruduwa da kyanta dan kin ga matsayin ta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kice zaki dinga yi mata yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zaki dinga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda take mishi kaga yanzu nan sai ki dora lahi akan mi diye shi sai ki dora lahi kan diye shi to kaga kenan sirki na abin ba ma an zo maka a'a ai ka mata kaza a ai dama ta ce ka ce mata kaza duk wani abin da ma wuce ka kwankwalo shi to kaga daga nan sai kuna gaba daya akwai abin da ka gaya ma mutum sai ka kuma ya tashi ke eh to kaga wannan ba a san ya zama haka a gurguje wannan ya fitar da shi a kitabu tafsir babu tarihi tabtabi ma maradat azwajik abba kitabul mazalim babul gurfa wal ulya al musharrafa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to kenan ya tare a gurin da sai na umar ya tarbe shi a nika kuma babu ma'izatar rajul ibnatu baban da yake nuni akan mutum ya matse shi wa'azi li halin zawajiha akan halin zama auren li halin zawajiha kaga wannan abu ne wanda yake muhimmi kenan da kuma babu hubbun rajul ba'd nisa'i afdal min ba'd kaunar da wani namiji zai ma matar shi sama da ɗayan kana da mace hudu ya zama akwai wata wadda ita mutane ne dole sai an shiga an fita an gane wace ce aishar gidanka to kai kuma bai kamata ba kai ma sai ka bayyana wannan sirri ne na zuciya kar ya zama sai an gane ga wadda ita ce kaza ga wadda kaza wannan ba daidai bane ba amma kuma dan an samu wani nau'i na karkata bangaren zuciya ba rashin adalci ba wannan ɗabi'a ce ta ɗadan bayan da za a ce abu biyu sanda kake musu sauwa sauwa kaga abu ne wanda ba zai sannan kuma dan ka yi san wancan akan wancan ba shi ke nuna baka san wannan ba shi yasa za ka sa waccan to ka sa waccan to ka sa waccan sai kuma ma kan nabi sai ya tazawwaj ya tajawazu min al-libas wal basti shi ma ya ka ana sai kuma kabar wahid kenan mutum ɗaya ne a yazo gami sai babu fi ijazatu kabar wahid as-saduq kenan halitta labarin mutum ɗaya mai gaskiya sai kuma a baban latar kulubiyu ta nabi illa an yi zana lako ina ga nan ya kamata tsaya insha Allah abin da muka wade zama daidai Allah tsara mu a cikin ladan wa alaikum salam wa rahmatullah a'a a gidan hausa kawai aka ce inda kawai kishiyoyi nan gurin ai su ba muharraman ka bane ne gidan diyarka ne in ya zama ita ce kenan kewayen ta ne kaga ai mata nan sarasan kowa kewayen ta ne ala darura ne ai in kai aure kaka hada mata biyu gida daya ba daidai bane bone sai in ba hali